الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 23 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 29 ga watan goma shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
wani tambaya ne da yau da cewa wani abu da ke wakana a nan makabar kanayyar manga unguwa shi ne ba san a kamar daidai ne ko ba daidai ne ba cewa inda ake bin da mutane mana in ka je kana aiki ka so mutane waɗanda kamar ba su narke ba misali suna yadda ko'ina ba a kiyaye su ana kwaso su ana zuba su a wannan ya daidai wai dangane da wajen ginin makabarta su da yawa in an tona an fito da wasu ƙasusuwa ba a maida su wannan kuskure ne in dai aka tabbata wannan kashi ne na ɗan adam to wannan dole a yi rami abin ne shi kuma in har an tona aka ga galibin ƙasusuwar mutum suna nan ba su rududdige suka zama ƙasa to baya halatta a ci gaba da tonawa abin da ya zama wajibi sai a maida a daidaita wannan kabari in ya so a yi gaba inda babu komai a tona amma in aka tona aka samu wasu ƙasusuwa to ya zama wajibi a maida su a rufi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jizya wal muwada'a kuma mun tsaya ƙarshen babi na sha bakwai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na girman laifin wanda ya yi alkawali sannan kuma ya yaudara hadisi na ƙarshe a baban wato hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda yake faɗa kaifa antum idza lam tajtabu dinaran wala dirhama yake cewa ku jama'a ta musulmi yaya halinku zai kasance in aka kai lokacin da wato ba kwa karɓo daidai da dinare ɗaya ko dirhami wato na haraji da jizya daga gun ahalin kitabi yaya halinku zai kasance faƙila lahu sai aka ce masa wa kaifa tara zalika ka'inan ya aba huraira aka ce ma da shi ya aba huraira shin kana ganin hakan ku zai wakana a wayi gari ahalul kitabi su daina ba mu jizya su daina ba mu haraji ala sai ya ce i wallazi nafsu abi huraira biyadi ya ce kwarai kwa rantsuwa nake da ubangijin da rayuwar abu huraira ke hannunsa tabbas za a wayi gari su waɗannan ahalul zimma arna waɗanda suke da alkawali abinda suke baku na karo da haraji za su dena ya ce da su an ƙaunin sadikin masulu kuma wannan abin da nake faɗa muku ya ce na ji shi ne daga faɗar mai gaskiya a cikin duk abin da yake faɗa da duk abin da yake aikatawa kuma abin yi ma gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in baka yi masa ma gaskiya in karya kai masa ubangiji ta'ala zai kunyatar da kai qalu sai suka ce masa amma zalik to a sababin ni wato su waɗannan arna za su dina abin da suke bamu na jizya da wannan na karo da haraji qala sai abu huraira ya ce da su tuntahaku zimmatullahi wa zimmatu rasulihi alkawalin Allah ne da na manzansa za a keta alhurmasu an gane ko alkawalin da aka yi alkawalin Allah da alkawalin manzansa shine za a keta shi ma'ana alkawalin da aka yi za a tada shi wasu daga cikin musulmi me za a yi fa ya shuddullahu azza wa jalla quluba ahli zimma ubangiji ta'ala sai ya karfafi zukatan su arna waɗanda suke ma'abuta alkawali fayamna una ma fi aidihim a lokacin nan sai su hana musulmi abin da yake hannunsu na karo da haraji wanda wannan kamar yadda bayani ya gabata wato tsawatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi game da wato shine warware alkawali saboda warware alkawalin da za a samu daga cikin musulmi wasu su yi game da waɗannan arna to shine zai jefa su musulmi cikin kunci abinda suke samu daga hannun su arnan suna amfana da shi to Allah zai karfafi zukatansu su daina badawa su daina badawa tsoron da suke ji sai su fitar da shi kaga anan sai ya zamanto sababi ne na fadawa cikin kunci ga su jama'a ta musulmi hanyar da suke samun dukiya to ta toshe ba komai bai toshe wannan kofa illa warware alkawalin Allah da na manzansa don haka wannan yana nuna mana wato sharri wato na yaudara wani ya zubilla za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة أنه قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت سفين قال نعم فسمعت سهل بن هنيف رضي الله عنه يقول اتهموا رأيكم رأيتني يوم يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا أسيافنا على أواتكنا لأمر يفضئنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه أنه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت أنه قال حدثني أبو وائل قال كنا بسب كنا بسبين فقام سهل بن هنيف رضي الله عنه فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلى ما نؤتي الدنية في ديننا أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يبيعني الله أبدا فانطلق عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيئه الله أبدا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أوى فتح هو قال نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا هاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في أهد قريش إذا آهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راجبة أفا أصلها قال نعم سليها malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne na musamman bayani ya gabata idan malam ya yi babi ba tare da wata tarjama to yana nuna mana cewa baban yana da alaƙa da baban da ya gabace shi shine anan malam ya zo mana da hadisin al'a'ama shine Sulaiman ibn Mihran al-Kahili al-Kufi yake cewa na tambayi abu wa'il shine shaƙiƙ ibn abdullah na ce masa shahidta sifin wato ka halarci wato ranar sifin sifin yaƙi ne wanda ya kasance tsakanin ɓangaren aliyu da mu'awiya allah ƙara musu yadda wanda kuma wannan yana daga cikin fitintunu wadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da ya ba da labari irin hayaniyar za ta kasance a cikin fiyayyun wannan al'umma wanda kuma wannan fitina gaba ɗayan kowa iya ƙoƙarinsa ne kowanne da shi aliyu Allah ya ƙara masa yadda da shi mu'awiya kowanne mujtahidi ne kowa ƙoƙarin dace ma gaskiya ne wanda ya dace mata yana da lada biyu abun Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kuskure shi ko yana da lada ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana ba yaƙi ba ne ba hayaniya ba ce ba ta ra'ayi da son zuciya a'a kowanne daga cikinsu famar dace ma gaskiya ne yake kuma abin da ya buɗe wannan ƙofa ta fitina shine kashewar da aka ma Usman Allah ya ƙara masa yadda wanda shi Muawiya da waɗanda suke goyon bayansa suna famar dole sai an fito da waɗanda suka yi wannan ta'addanci abin da ya dace da su na hukunci a zartan musu to don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a irin wannan fitintunu da suke gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mumini dole ya ja bakin sa ya kame lizzani ya fi karfin bakin kaza maganar ka ce wane ne mai gaskiya wane ne ba shi da gaskiya wannan matsayin ka bai kai ba iya abin da za ka yi ka kame bakinka game da abin da ya gudana wal imsaku amma shashar bainahu kamewa game da abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin zuttuwa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa domin jama'a ne waɗanda suke zababbu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tankaɗi ya rauraye ya zaɓe su domin su zamanto abokan zaman zaɓaɓɓen shi shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kuma dan su zame ma al'umma wasiɗa har zuwa kiyama wato game da isar musu da wannan addini kuma duk abin da suka yi tuntuni su waɗannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu suna daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar suna daga cikin waɗanda suka yi sulhul hudaybiya waɗanda suka halarci yakin badar tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaidar cewa ubangiji ta'ala da kansa yace i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuke so ubangiji ta'ala yace tabbas na gafarta muku kaga wannan yana ba da shaidar cewa za su mutu ne akan imani tunda tintina Allah ya bada alkawarin cewa ya gafarta musu duk abin da suke so su aikata ba zai kange su game da shiga aljanna kuma haka dubu da ɗari hudu da ‘yan kai waɗanda suka yi mubaya'a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wata itaciya a sulhul hudaybiya manzan Allah yake cewa lan yalijan nara man baya'a ta hatar shajara duk wanda ya mu baya a da ni karkashin wannan itaciya maza Allah ya ce har abada ba zai shiga wuta ba har abada kwata-kwata ba zai shiga wuta ba to don haka dole mutum ya kame harshensa a matsayinsa na mumini iya kawai abin da ya zama wajibi a kanmu shine yi musu addu'a kamar yadda Allah ya karantar da mu wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم to shine anan Abu Wa'il yake tambayar wato A'amash Sulaiman ibn Mihran yake tambayar Abu Wa'il yake ce masa shahidta Siffin wato wai ka halarci yakin Siffin Qala sai yake bashi amsar cewa na'am yace kwarai kwa yace na halarta ya ce a ran nan fasamitu sahal ibn hunayfin na ji sahal ibn hunayf sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara masa yadda yana faɗa yana cewa ittahimu ra'ayaku yace ya ku jama'a ku tuhunci ra'ayinku ra'ayi ba a ba shi goyon baya ɗari saman ɗari ka tuhumci ra'ayinka in ra'ayinka ya baka wani abu to ka tuhumce shi karka ba shi haɗin kai kai tsaye shine ya ce ittahimu ra'ayakum ya ce ya ku jama'a ku tuhunci ra'ayinku ya ce ra'aitu ni yau abi jandal ya ce wallahi na samu kaina yau abi jandal shine ranar sulhul hudaybiya a nan ya ambaci sulhul hudaybiya yawmul hudaybiya da cewa yawmu abi jandal domin ita yawmu abi jandal babu wani abu wanda yake mai girma ga jama'a ta musulmi sama da abin da abu jandal ya aikata wanda bayan an kulla sulhu fa an kare abu wannan abu jandal da suka kama shi a can ya lallabu su wasu kafirai guda biyu ya kashe ya zo cikin sarka ya gudo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya girmama ga jama'a ta musulmi shi yasa anan suke ambatan ranar da cewa yawmu abijan dal saboda babu wani lamari mai girma gare su sama da abun da abujan dal ya aikata yace na samu kaina a wannan rana yace wallahi walau astadi'u an arudda amran amran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama la raddattu yace wallahi da na samu damar da zan mayar da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ran nan yace wallahi da na watsar masa da lamarinsa saboda a sulhul hudaybiya abin ya girmama ga jama'a ta musulmi sun samu damuwa sun samu bacin rai matuka a zo a hana su shiga makka wanda kuma sun zo ne da nihin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sun zo da nihin umra a zo a kulla wani sulhu wanda kuma a ƙarƙashin sulhun akwai tauye haƙƙin su jama'a ta musulmi sun samu damuwa matuka ya ce wallahi da a ce zan iya mai dama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lamarinsa da na samu dama ya ce wallahi zan iya mai da mai lamarinsa saboda abin da yake nuna mana matukar damuwar da jama'a ta mumine suka samu a ran nan bayan fa an rubuta takarda ta sulhu an gama komai ran kowa ya ɓaci maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a ya ce kowa ya soke hadayarsa kuma kowa ya aske kansa suka yi shiru kamar ba su ji ba ba wanda ya tashi maza Allah ya sake fitowa ya ce jama'a ya ce kowa ya soke hadayar shi ya yi aski suka kyale ba wanda ya tashi manzon Allah ya koma cikin kubba wadda aka yi masa sai yake faɗa ma matar shi ummu salama Allah ya kara mata yadda yake cewa wallahi jama'a sun kusa hallaka na ce da su su soke hadayar su su yi aski ba wanda ya tashi manzon Allah ya ce wallahi sun kusa hallaka ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce ya rasulallahi ina da shawara in har ka karba abinda nake so da kai ka fito cikin jama'a karkama kowa magana ka kirayi wanza ka soke hadiyarka a gabansu kowa ya gani ka kirayi wanzamin ka yi maka aski maza Allah ya karbi shawarar ta kai tsaye ya fito cikin jama'a a gaban kowa mazan Allah ya soke hadiyar shi ya kirayi wanzamin sai ya aske masa kai ganin haka gaba ɗaya kowa sai mai kauya kake yanke kowa ya meka wuya to shine anan yake cewa walau astati'u an arudda amran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama la raddattuhu yace wallahi a ran nan yace inda na sami ikon mayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lamarin sa yace wallahi da na mayar masa yace wa ma wa ba'ana asiyafana ala awatikila yace da ɗai yace ba mu taɓa ɗora ta mu a kan wato kafaɗarmu li'amri yuzi'una saboda wani lamari da ke firgitar da mu mu fito yace wallahi illa asahal nabina ila amri wannan ta kubba namu da muka ɗauka muka ɗora a kan kafaɗarmu muka fito domin fafatawa ga wani al'amari da ya firgitar da mu yace wallahi sai sun kai mu ila amrin zuwa wani lamari na arifuhu wanda za mu sanu wannan al'amari gairi amri na haza ba lamarinmu ba ne ba wannan takubban da muka zare muka hutu da su ya ce wallahi sai sun kai mu ga wani al'amari wanda tabbas za mu sani cewa ya sha bamban da wannan lamari namu na addini cewa ba gaskiya ba ne matukar za ka ɗau makami to wannan ɗaukan makami sai ya kai ka abin da ba daidai ba shine yake ne ya ce ba mu taɓa ɗaukan wace ce ba mu wa mawa ba ana asiyafana ba mu taba dora ta kubban mu ala awatikina wato akan kafadar mu in aka ce atik shine abin da ke tsakanin wuya da almankin nan kenan yace ba mu taba dora ta kubban mu akan wuyan mu akan kafadar mu yace li amrin yufzi'una ga wani lamari da ke furgitar da mu illa asahal nabina face waɗannan takubba namu sai sun kai mu ila amrin na arifuhu zuwa wani lamari da za mu sani gairi amri na haza cewa ba wannan lamarin namu bane na addini za mu gane cewa lalle mun fada cikin wata fitina to wannan yana bayani ne a lokacin da ake famar sasanta bangaren aliyu Allah ya kara masa yadda da bangaren muawiya lokacin da za a zartar da hukunci a tsakaita yaki a yi sulhu to wasu jama'a bangaren aliyu Allah ya kara masa yadda sai suke kin me yasa za a yi wannan sulhu suka ringa nuna damuwarsu da hayaniya me yasa za a yi wannan suna to shine a nan yake yi musu bayani shi sahal ibn hunayf shine sai ya zo da wato malam sai ya zo da hadisi na biyu wanda shi na farkon a takaice yake shine a nan habib ibn sabi ibn abi sabit yake cewa abu wa'il ya bani labari yake cewa kunna bi sifil ya ce mun kasance a sifil ranar da aka gwabza tsakanin wato fiyayyun jama'a bangaren aliyu Allah ya kara masa yadda da bangaren muawiya Allah ya yadda da su faqama sahal ibn hunay sahal ibn hunay Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya tsaya cikin jama'a faqala sai ya ce ayyuhan nas ya ce ya ku jama'a ittahimu anfusakum ku tuhunci kawunanku ma'ana ra'ayin da kuke da shi na cewa ko ba ku yarda ba a yi sulhu ya ce wallahi ku tuhunci ra'ayinku ya ce fa inna kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yawmal hudaybiya ya ce lalle mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar sulhul hudaybiya ya ce walau na raƙi ta lallaka ta lana ya ce wallahi da ra'ayinmu ya ba mu na yaƙi ya ce wallahi a ran nan da yaƙi za mu ya ce da mun yaƙi manzon Allah yana lallashin jama'a yana kwantar da su amma ransu di ya ɓaci a ran nan fa shi sahal yake cewa fa ja'a Umar ibn al-Khattab Umar Allah ya kara masa yadda sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah tambayar ka nake alasna alal haqqi wa hum alal batil wai shin yanzu mu mabiyanka ba akan gaskiya ba muke su waɗannan abokan jayayyar mu shin ba akan ƙarya ba suke faƙala bala manzan Allah ya ce masa ƙwarai tabbas mu akan gaskiya muke su akan ƙarya suke faƙala umar sai ya tambaya ta biyu ya ce alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar ya manzan Allah wai shin matattunmu wanda aka kashe ba 'yan aljanna bane su ko wanda aka kashe ba 'yan wuta bane Ƙala bala manzan Allah ya ce ƙwarai haka ne duk wanda aka kashe daga cikin mu dan aljanna ne duk wanda aka kashe daga cikin su dan wuta ne Ƙala Umar sai ya ce fa alama nu'did daniyata fi dinina ya ce ya rasulullahi to yaya za mu yarda da kaskanci game da wannan addinin namu yaya za mu yarda da kaskanci a ringa taka mu ana musguna mana a narji'u wala yahkumullahu bainana wa bainahum a wata nuska walam ya hukumi Allah bainana wa bainahu yanzu komawa za mu yi gida Madina haka kawai ba tare da Allah ya yi hukunci tsakanin mu an gwabza an tsani wane ne mai gaskiya faƙala sai manzon Allah ya ce da Umar yabna khabbab ya ce ya kai dan khabbab abinda nake tabbatar maka inni rasulullah ni fa manzon Allah ne walan yubayyi anillahu abada har abada Allah ba zai tozartar da ni ba fandalaka umaru ila abubakar umar a fusace sai ya kyale manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya tafi gun firaminista kin shi abubakar Allah ya kara masa yadda faƙala lahu misla ma ƙala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ma abubakar kwatancin abin da ya faɗa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda karmu manta ya gabata a cikin hadisi mai tsawo hadisin alniswar ibn makrama hadisin da ke bayani game da kissa ta sulhul hudaybiya yadda ya faɗa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na cewa shin yanzu mu ba akan gaskiya ba muke su ba akan ƙarya ba suke shin yanzu wanda aka kashe daga cikinmu ba dan aljanna bane wanda aka kashe a cikin su ba dan yadda dai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗa ma Abubakar Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya Umar ya hakuri kwantar da hankalinka innahu rasulullah lalle Muhammad manzo ne na Allah walan yubayyi'ahu Allah abada har abada Allah ba zai tozartar da shi irin amsar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba Umar haka abubakar Allah ya kara masa yadda ya bashi. fanazalat suratul fatihi suratul fatihi sai ta sauka a wannan lokaci فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها manzon Allah ya karanta ma Umar tun daga farkonta har ta inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima har ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ma Umar faƙala umar umar allah ya kara masa yadda sai ya ce ya rasulallah ya manzan allah a wafatuhun huwa wannan shine wato buɗin da allah ya mana har yanzu shi umar hankalinsa ne a tashi za a koma gida ba tare da an yi umra ba ƙala na manzan allah ya ce kwarai ko wannan shine buɗin da allah ya mana to a takaice a nan malin ya zo da wannan hadisi an gane ko ma'ana domin ya tabbatar mana cewa sababin yaudarar da su shawa suka ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka warware wannan alkawali shi ya kai su zuwa kaskanci da wulakanci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je ya ci su da yaki wanda kuma wannan yana nuna mana duk abin da za a yi ra'ayinka to ka tuhumci ra'ayinka kar ka ɗauki ra'ayinka akan cewa daidai yake kaga anan su sahabbai a sulhul hudaybiya mafi yawansu suna ganin cewa a gwarza yaƙi kawai shine mafita kuma ra'ayinsu ya sha bamban da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ganin cewa shine ya dace amma sai gaya sulhun da suke ki suke kyama sai ya zamanto shi ne alkhairi wanda wannan sababin sulhu da aka yi sai ya zamanto ɗaukaka ce ta musulunci da musulmi suna warware wannan alkawali su shawa kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu farmaki na yaki ubangiji ta'ala ya ba mu'minai galaba to don haka kasancewar an zo za a yi hukunci a yi sulhu bangaren aliyu da bangaren mu'awiya to wasu waɗanda suke magoya bayan aliyu Allah ya kara masa yadda suka ringa kyamar wannan sulhu su kawai bai dace ba ai to shine anan sahal ibnu hunayf ya tashi yake cewa ya ku jama'a ku tuhumci ra'ayinku sai yake tunatar da su abin da ya wakana ranar sulhul hudaybiya yadda umar ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ra'ayin umar kawai a gwabza yaki to don haka duk lokacin da aka samu wani ja'in ja kar ka ɗauki ra'ayinka a matsayin cewa kamar nasi an gane ko in ma ra'ayinka ya baka wani abu to ka tsaya wato ka ɗan sassauta a tsaya a yi nazari a gani ne ne mafita a yi shawara sannan kuma a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan malam sai ya zo da hadisi na uku a baban hadisin asma yar abubakar Allah ya kara musu yadda take faɗa kadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun tace mahaifiyata ta zo guna birnin madina a lokacin nan tana mushrika bata musulunta ba kuma a zamanin Qurayshawa lokacin da suka yi alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim da iya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke musu na sauraro kenan na sulhu ma'a abiha tare da mahaifinta suka zo nan birnin Madina gun Asma'u Allah ya kara mata yadda a lokacin nan ita mahaifiyar ta nemi cewa diyar ta ta Asma'u ta taimaka mata tana cikin yanayi wanda yake na kunci amma da yake daman ɗabi'ar mazan jiya muminai ba sa gaban kansu su aikata wani aiki sai sun nemi fatawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hakan ya dace ko bai dace ba kai tsaye fastafitat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asma'u ta je ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat tace da shi ya rasulullahi ya manzan Allah inna ummi qadimat alayya wa hiya ragibatun lalle mahaifiyata ta iso guna nan birnin Madina tana kwaɗayin cewa na taimaka mata ta ce a fa asiluha ta ce ya rasulallahi yanzu na sadar da wannan zumunta wadda take tsakanina da ita in taimaka mata in agaza mata alhali kuma mushrika ce qala na'am manzo Allah yace kwarai siliha maza ki sadar da zumuntar da take tsakaninki da mahaifiyarki ma'ana ki taimaka mata wanda wannan yana nuna mana duk wanda yake makusancinka ko da ba musulmi ba ne ba to yana da wannan haƙƙi na zumunta na ka kyautata masa na ka taimaka masa wanda kaga wannan hadisi malam ya zo da shi in ba dan wato alkawalin da suka warware su kuraishawa kaga babu abin da zai datse irin wannan kai kawo tsakanin jama'a ta musulmi da su kafirai kaga a lokacin da ake ake cikin sulhu ne ita mahaifiyar ta asma'u da babanta ma'ana kakan asma'u suka zo nan birnin madina kenan kaga wannan yana nuna mana cika alkawali maslahar shi ba ta lissafuwa warware alkawali mutum ya yi yaudara sharrin shi da bala'in shi baya lissafuwa in ba dan ana cikin sulhu ina su ina damar su tashi su zo a matsayin su na mushrikai su zo birnin Madina to shine wannan malam ya zo da wannan hadisi iya munasabar shi ko kuma mu ce alakar shi da babin kasancewar kenan yana daga cikin laifin sharrin wato warware alkawali yaudara kenan datse irin waɗannan abubuwa kenan samun damar aje a zo ba za a samu ba باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي أن أبي إسحاق هو أمر بن عبد الله السبيعي أنه قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا, ولا تابعناك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله قال وكان لا يكتب قال فقال لي علي رضي الله عنه انه رسول الله فقال علي رضي الله عنه والله لا أمحاه أبدا قال فأرنيه قال فأراه إياه فمهاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضت الأيام أتوا علي رضي الله عنه فقالوا مر صاحبك فليرتهل فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فارتهل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin sulhu wato na kwana uku ko kuma wani lokaci wanda yake sananne an gane ko ma'ana a kulla halaccin a kulla sulhu iya sulhun kwana uku ko kuma sama da haka ma'ana wani lokaci wanda yake sananne shine anan malam ya zo da hadisin abu ishaq shine amr ibn abdullahi sabi'i ke faɗa cewa albara'u ibn azib Allah in ƙara musu yadda yake bani labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lamma arada an ya atamira lokacin da ya yi nihin yin umra arsala ila ahli makka manzon Allah sai ya aika ma mutanen makka yasta'zinuhum yana neman izinin su li yadkhula makka domin ya shiga birnin makka wannan kuma ya kasance ne a shekara ta bakwai bayan a shekara ta shida an kulla sulhul hudaybiya sun yi alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a wannan shekara ba zai shiga makka domin yin umra amma an ba shi damar shekara ta baɗi ya zo da jama'ar shi ya zo ya yi to baɗin da ta yi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai zo sai ya aika musu su mutanen makka yana neman izininsu cewa zai zo domin yin umra fashtaradu alaihi Allah yuqima biha illa thalatha layalin suka yi masa sharaɗin cewa to kada ya zauna a birnin makka face kwana uku kawai an gane ko in ya yi umrai ya gama iya damar da aka bashi ne ya zauna a makka kawai tsawon kwana uku wannan ko shine asalin biza da suke ta hannun makiyan Allah da suka zo suka kirkira wasu abubuwa na cewa a matsayinka na musulmi ƙasa kaza ko kuma a matsayinka kawai baka isa ka shiga wata ƙasa dole sai da izini kuma hallo sai an yanke ma ga iya adadin kwanukan da za ka yi shine a nan suka kulla cewa iya abin da suka ba shi dama kawai kwana uku zai zauna a makka sannan sharaɗi na biyu suka ce kuma wala ya dukuluha illa bi julubanin sila kar ya shiga birnin makka face dukkan makamansa da na mabiyansa wato suna cikin kubansu julubani shine wato kube gidan takobi an gane ku duk wani makami ya kasance a cikin gidan shi kenan kar a bayyana shi illa bi julubani sila wato sai makamai suna cikin gidajen su kenan kar a bayyana makami sharadi na uku suka ce masa kuma wala ya du'uwa minhum ahadan kar ya kirayi ɗaya daga cikin su zuwa ga addinin shi ma'ana kar ya tallata addinin shi kawai ya zo ya yi umrar shi ya koma qala albara'u ibn azib Allah ya kara masa yadda yake fada fa akhadha yaktubu sharda bainahum ali ibn abi talib aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya haɗi yana rubuta wannan sharadi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su kafiran qurayshawa wanda wannan kenan a sulhul hudaybiya kin ne lokacin da ake rubuta wannan sharadi an gane ko dama a wannan wannan lokacin da ake rubuta sharɗan wannan sulhu a lokacin nan ne suka ba shi damar cewa shekara ta baɗi yakan iya zawa ya umra kuma iya kwanukan da aka ba shi dama ya zauna a birnin maka kwana uku kuma kar ya shiga wato da makami a bayyane duk wani makami ya kasance a cikin gidan shi kuma kar ya kirayi wani zuwa ga addininsa to a lokacin nan aliyu allah ya kara masa yadda ya haɗu yana rubuta wannan sulhu sharɗa na wannan sulhu fakata ba aliyu Allah ya ƙara masa yadda sai ya rubuta haza ma ƙaba alaihi muhammadun rasulullah ya ce wannan wato takarda abinda ta kunsa shine abinda muhammad jakada na ubangiji mai girma da ɗaukaka wato ya yi sulhu tsakanin shi da kafiran ƙuraishawa. faƙalu wato su kafiran ƙuraishawa wakilinsu sai ya ce lau alimna annaka rasulullahi ai inda mun san cewa kai manzo ne na Allah da gaskiya lamnam na aka ai ba za mu hana ka shigowa birnin makka ba wala ta ba ana ka da gaba ɗaya mu mun bi ka don haka ba mu yadda ba a rubuta muhammad rasulullah an gane ko yace da aliyu walaki nukutub hadha ma qaba alaihi muhammad ibn abdullah iya abinda zaka rubuta wannan takadda abinda ta kunsa abinda muhammad dan abdullahi ne ya kulla na sulhu tsakanin shi da wato kafirin makka wanda kafin a zo kan wannan gaba damun sai da aka samu ja'in ja wanda kar mu manta ya gabata a hadisin al-miswar ibn makraba farko aliyu Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa rubuta bismillahir rahmanir rahim a lokacin nan wakilin kafirin ƙurayshawa ya ce a ba mu yarda ba suka ce mu ba mu san ba wani ar-rahman sai dai ka rubuta bismika allahumma amma ka rubuta bismillahir rahmanir rahim ba mu yarda ba suka ce mu ba mu san wani ar-rahman ba iya abinda muka yarda ka rubuta bismika allahumma manzon Allah ya ce ma aliyu goge bismillahi goge bismillahir rahmanir rahim rubuta bismika allahumma kamar yadda suka nema to kuma da aka zo wannan gaba manzan Allah ya ce ba aliyu rubuta cewa wannan abu ne wato wannan takarda ce wadda ta kunshi abinda Muhammad manzo na Allah ya yi sulhu tsakanin shi da kafiran makka suka ce ba su yarda ba wai inda sun san cewa ai manzo ne na Allah ai da ba za su hana shi ba kuma da gabaɗi sun bi shi suka ce sai dai kawai a rubuta haza ma kafa alaihi muhammadu bin abdullah faƙala manzan Allah sai ya ce da su ana wallahi Muhammadu bin Abdullah ya ce rantsuwa nake da Ubangiji na ina tabbatar muku lalle ni Muhammad ne ɗan Abdullahi wa ana wallahi Rasulillah kuma ina tabbatar muku ina rantsuwa da Ubangiji na ni manzo ne na Allah ƙala albara'u ya ce wa kana la yaktu aliyu kawai sai ya dakata ya ƙi ci gaba da rubutu ƙala sai wato albara yake faɗa faƙala li aliyu manzan Allah sai ya faɗa ga aliyu sai ce masa imhu rasulallah goge rasulullahin kamar yadda suka nema a goge faƙala aliyu aliyu Allah ya kara masa yadda sai ce wallahi la amhahu abada ya ce wallahi har abada ba zan goge wannan abin da na rubuta in goge rasulullahi ya ce wallahi ba zan goge ba ƙala sai manzan Allah ya ce fa'arinihi ba ni takardar in gani ba ni manzan Allah fa'arahu iyahu aliyu ya leƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya karɓa da kansa fa mahahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam a biyadihi manzan Allah da hannun shi ya goge rasulullahi ya cika ma aliyu rantsuwar shi falamma dakala domin a wannan sulhu kamar yadda bayani ya gabata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa wallahi duk abin da suka nema a cikin wannan sulhu da za mu yi in dai akwai girmama alhurma ta ɗakin Allah ya ce wallahi zan ba su haɗin kai duk abin da za su nema ko da akwai tauye haƙƙinmu in dai akwai girmama alhurma ta ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ba za Allah ya ce wallahi zan ba su to kaga shine a nan manzon Allah da kanshi ya karbi takardar ya goge rasulullahi aka rubuta shi Muhammad ibn Abdullah kamar yadda suka nema shine yace falamma dakala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka a wannan shekara ta bakwai wa mabatil ayyam waɗannan kwanuka uku da aka bashi suka cika a tau aliyan manyan kafiran ƙurashawa sai suka zo gun aliyu faƙalu suka ce masa mursahi baka faliyar tahil faɗa ma abokinka maza ya lauta ya nashi ya nashi ya bar mana garinmu fa zakara zalika aliyu radiyallahu anhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aliyu Allah ya kara masa yadda ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace gafa abin da suka faɗa lokaci ya cika maza mu tattare ya namu ya namu bar musu garinsu faƙala na maza Allah ya ce yanzu kwa fartahala maza Allah ya lauta da shi da jama'arsa suka fita suka bar birnin makka to wannan hadisi wato malam ya zo da shi wato domin ya nuna mana cewa wato shi sulhu ba shi da wata iyaka sananna a shar'ance da za a ce ba zai wuce kaza ba ana iya yin sulhu kwana uku ko sama da kwana uku ko ƙasa da haka kamar yadda a nan suka sulhunta da shi cewa in ya shiga maka bakin iya kwana uku zai kenan lamari ne wanda yake yana komawa zuwa ra'ayin shugaba na musulmi ya ga menene mafi dacewa menene ya fi maslaha ga jama'a ta musulmi babul muwada'ati min ghairi waqtin وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato shi sulhu ba shi da wani lokaci kayyadadde da za a ce an kayyade shi kawai bakin iya lokaci kaza ne an gane ko wanda cewa dadawa akan wannan lokaci baya halatta ko kuma ragewa baya halatta sai ya ce wa kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ukirrukum alama aqarrakumullahu wato manzan Allah ya ce da su su yahudawan khaibar manzan Allah ya ce zan tabbatar da ku akan iya abin da Allah ya tabbatar da ku lokacin bayan an gama yakin khaibar gaba ɗayan abin da yahudawa suka mallaka na dukiyarsu da gidajensu da gonakansu sun zama na Allah ne da manzansa da muminai saboda gaba ɗaya ya zama ganimar yaki to waɗannan gonakai sai yahudawa suka zo goma zan Allah sallallahu alaihi wasallama suka nemi cewa a ba su damar ci gaba da noma waɗannan gonakai bayan an kasa gonakai gaba ɗaya an raba su ganima ce ta yaƙi akwai ɓangaren da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka wanda kumusi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka shi cewa daman na Allah ne da manzansa da waɗanda Allah ya ambata suka ce abinda suke so a ba su damar ci gaba da noma waɗannan gonakai abinda aka samu na amfani a raba tsakiya su su ɗau rabi rabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka to shine manzan Allah ya yi sulhu da su akan haka shine ya ce ukin rukum ya ce lalle zan tabbatar da ku alama a karrakumullahu a kan abin da Allah ya tabbatar da ku ma'ana ku je ku ci gaba da nomawar kamar yadda kuka nema amfanin a raba tsakiya ku ɗaurabi mu ɗaurabi amma babu wani lokaci kayyadadde da na kayyade mu za mu tabbatar da ku iya abin da Allah ya tabbatar da ku ko gobe muka so tadawa tadawa za mu to shine malam ya zo da wannan kenan hadisin kenan domin ya tabbatar mana kamar yadda muka yi bayani wato shi sulhu ba shi da wata iyaka wani lokaci sananne kayyadadde wanda za a ce wuce wannan lokaci kwata-kwata baya halatta wanda shi baban da ya gabata kenan shi sulhu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla da su kafiran Qurayshawa iya kwana uku kadai zai yi a Makka an gane ko kenan kaga wannan abin da ya kulla ne amma ba dan yana nuna cewa wuce kwana ukun baya dacewa to shine anan sai ya zo da wannan babi ya zo da wannan hadisi wanda kofa buɗe ce kenan abin yana komawa ra'ayin shugaba ya ga menene yafi gyara jama'a ta musulmi kenan abin da yafi gyara jama'a ta musulmi akan shi kenan zai kayyade iya abin da yake na sulhu babu ƙarhi jiya fil mushrikina fil bi'r ولا يؤخذ لهم ثمن قال حدثنا عبدان وابن عثمان قال قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وأتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأقبة بن أبي معيد وأمية بن خلف أو أبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni aka ringa jefa gawawwakin mushirkai cikin wata tsohuwar rijiya a nan filin badar bayan an gama yaki gawawwakin manya-manyan kafiran ƙuraishawa to akwai wata tsohuwar rijiya a nan filin badar manzan Allah ya sa aka ringa janyo gawawwakinsu aka ringa jefawa a ciki wala yi ukhadu lahum saman ba a karɓi wani kuɗi ba an gane ko ba a karɓi kuɗi ba kasancewar ba a karɓi kuɗi wannan wani hadisi ne na daban wanda a gazwatul khandak wato lokacin da aka zo gazwatul khandak akwai wani daga cikin mushirikai wanda wato shine yayi kokarin ketarawa wannan rami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi aka zagaye wato birnin Madina to lokacin da shi wannan kafiri Naufal ibnu Abdullahi ibnu al-Mugira shine yayi kokarin ketarawa yana ƙetarawa mumine suka gama da shi to me za a yi su kafiran ƙuraishawa sai suka nemi cewa a yi tsada a ba su gawar su biya abinda suka nema za su ba da dinari dubu goma a ba su gawar shi wannan ɗan uwan nasu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la hajjata lana bi samanihi wa la jasadihi ba mu da bukatar kudin da za ku bada don ku fanshi gawar gangan jikin nashi ma ba mu da bukatar shi amma ba za a ba ku ba to wannan ya zo da shi ne kasancewar waɗannan gawawwaki na manya-manyan kafirin ƙuraishawa da manzon Allah ya sa aka ja su aka jefa su cikin wata tsohuwar rijiya inda sun san za a iya karɓar kuɗi su karɓi gawawwakinsu to da sun karɓa shine malam yace wala yu'khazu lahum thamanun ba a karbi kudi ba ba a karbar kudi to shine anan malam yazo da hadisin Abdullahi shine dan Mas'ud Allah ya karra masa yadda yake cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujada a nan gindin Ka'aba manzon Allah yana sallah ya kai goshin sa kasa wa haulahu nasun min quraishi min al-mushrikeen a gefen sa akwai wani gungu na kafiran ƙuraishawa mushirikai suna nan a cikinsu sai suka yi shawara wa zai iya zuwa ya ɗauko mahaifa ta raƙumi raƙumin ma na wata ƙabila wa zai je ya ɗauko wannan mahaifa ya zo ya yaba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu gaba ɗaya aka rasa wanda zai iya bugun gaba ya yi wannan ta'addanci in banda uku ba ibuna abi mu'ai Uquba ibn Abi Mu'ay shi ya je ya ɗauko wannan mahaifa shine yace iz ja'ahu Uquba ibn Abi Mu'ayd wato sai Uquba ibn Abi Mu'ayd ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi salaja zuri da mahaifa ta raƙuni wa qazafahu ala zahri nabi sallallahu alaihi wasallama ya yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayansa a lokacin nan manzon Allah goshin shi yana ƙasa yana sujada maza Allah ya ci gaba da sallar shi falamiyar fa'ar ra'asahu bi dago kansa ba hatta ja'at fadimatu alaiha salam fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka je aka ba ta labari ga abin da aka ma mahaifinki fa fadima Allah ya kara mata yadda ta zo ta ɗauke wannan mahaifa daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta je ta yadda wada'at alaman sana'a zalika ta yi mummunar addu'a ga shi wanda ya aikata wani ta ringa faɗa musu baƙaƙen maganganu ta yi masa mummunar addu'a lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gama sallah bai yanke sallah ba ci gaba da sallar shi to kaga wannan dalili ne wanda ke nuna cewa don kana cikin sallah najasa ta zubo a jikinka maganar yanke sallah ba ta mata su ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yanke ba an gane maganar wasu malamai cewa in kana cikin sallah aka watso ma jama'a aka watso ma najasa sallah ta baci sai ka yanke to wannan yana bukatar dalili a nan ci gaba da sallar yayi manzon Allah bai yanke ba kaga ma haifar rakumi ko najasa ce lokacin da ya gama sallah manzon Allah sai ya ce Allahumma alaikal mala'a min quraish yace ya Allah na hada ka da waɗannan jama'a na kafiran ƙurashawa ya Allah na haɗa ka da su. Allahumma alaika a ba jihar ibn Hisham bayan ya yi addu'a a dunkule gaba ɗayansu manzon Allah sai ya biyo baya ya ce ya Allah na haɗa ka da Abu Jahal ɗan Hisham na haɗa ka da wato Utuba ibn Rabi'a da Shaiba ibn Rabi'a da Uquba ibn Abi Mu'ayd da Umayya ibn Khalaf ko kuma Ubay ibn Khalaf ya ce ya Allah na haɗa ka da waɗannan mutane wanda a wata riwaya sai da ya maimaita addu'a sau uku Allahumma alaika bi Quraish Allahumma alaika bi Quraish Allahumma alaika bi Quraish kuma ya daga hannuwansa manzon Allah ya maimaita wannan addu'a sau uku wanda wannan yana karantar da mu ladabi daga cikin ladabba na addu'a shine maimaitawa sau uku shine ana manzon Allah ya kama sunan su ɗaya bayan ɗaya yace Allahumma alaika aba jahal ibn hisham aba jahal ibn hisham ya ce ya Allah na haɗa ka da abu jihar ɗan hisham wa utuba ta bin rabi'a ya Allah na haɗa ka da utuba ɗin rabi'a wa shaiba ta bin rabi'a ya Allah na haɗa ka da shaiba ibn rabi'a da shi utuba da shaiba gaba ɗayansu ‘ya'yan rabi'a ne wa ukuba ibn abi mu'ai da ukuba ɗan abi mu'ai shi wanda ya jibinci wannan ta'addanci wa umayya bin khalaf wa umayya ta bin khalaf da umayya dan khalaf ko kuma ubayy bin khalaf ko kwanto ne aka samu na marwayacin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace fa laqad ra'aituhum yace wallahi tabbas waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu mummunar addu'a yace wallahi gaba ɗayan su na gansu kutilu yawma badr a ranar badar gaba ɗayan su an kashe su daman su ne jigajigan kafiran makka masu hana ruwa gudu to gaba ɗayansu a yakin badar aka girbe su ya ce wallahi gaba ɗayansu ya ce na gansu an kashe su a ranar yakin badar ya ce fa'ul kofi bi irin kuma aka zo aka jefa su cikin wata tsohuwar rijiya ya ce gaira umayya au ubai amma banda umayya ko ubai sababin abin da ya sa shi ba a jefa shi ba ya ce fa innahu kana rajulan bahman ya kasance mutum ne wanda yake mai babban jiki an gane ko mutum ne wanda yake mai babban jiki falamma jarruhu lokacin da jama'a ta sahabbai suka ringa janyo gawar domin su jefa shi wannan rijiya ta qabba'at awsaluhu gaban shi sai suka ringa ciccirewa kabla an yulqa bil bayr kafin a jefa shi rijiyar sai suka bar shi an janyo gawar gabas sai take cirewa kafin a kai shi a jefa daman bayan an gama yakin da kwana uku ne mazan Allah ya sa aka ringa janyo gawokin aka ringa jefa su bayan an jefa su mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya kan rijiyar ya kiraye su ya ringa kiran su ɗaya bayan ɗaya mazan Allah yake cewa ya ahala hazal qalib yace ya kuma abuta wannan rijiya yake cewa shin kun samu abin da ubangijinku yi muku alkawari cewa gaskiya ne in har ba ku gasgata manzan shi ƙarshen ku shine tabewa da hallaka manzan Allah ya ce fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqa tabbas ya ce ni na samu abin da ubangiji na yi mun alkawari gaskiya ne to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa wato yin hakan wato ba laifi ba ne ba an gane ko ko da an yi sulhu da mushirkai in sun tada wanda kuma kasancewar anan ba komai ya kasu illa kasancewar yaudarar da suka an gane wannan abin da nake nihi cewa ko da an yi sulhu da mushirkai to irin hakan in ya faru ba laifi ba ne ba na wakinsu a ɗauka a jefa su cikin wata rijiya kuma ba laifi ba ne ba maganar cewa ba wannan na maganar cewa a ba su gawa ko da sun nema wannan duka baya cikin sulhu domin muna cikin kitabul muwada littafin da ke bayani game da jizya da sulhu kenan shi yasa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan wato ya jefa gawawakinsu a cikin wannan tsohon rijiya nan insha Allahu ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك